الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس شابكوي قوة شعبان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya muwafaka da biyar ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya da ci gaba da karatu da muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka na karatuttuka na zaure da ake gabatarwa a kowane sati yau ba za a ci gaba da izinin Allah za mu fara da littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya kuma muna nan cikin shafi na 83 darasinmu na 38 don ba manta ba darasin da ya gabata an fara bayani game da sharuɗan sallah malam ya kawo sharuɗa guda hudu a yanzu zai shiga bayani akan farillai za mu tashi faslun fara'idu salati arba'ata ashara Tumala ya ce wannan fasali ya kunshi bayani akan farillan sallah da ya ce farillai a suna da alaƙa ne da rukunai satin da ya gabata an yi bayani cewa akwai bambanci tsakanin sharaɗi da rukuni amma babban dobit wanda za ka yi amfani da shi wajen tantance su shi sharaɗe to yana wajen abu ne har ko yaushe akan zo da shi kamin a yi mubasharan hukunci na ibada ko aiki na ibada shi kuma rukuni ko yaushe yana haɗe da aikin da za ka yi ba za su rabu ba to su malikawa suka yi amfani da farillai suna nufin rukunai kamar yadda wasu daga cikin malamai na fiƙi hukuma sukan yi amfani da lafazin rukunai to amma dai da abu ɗaya ake nufi ana nufin abin da yake a cikin sallah haɗe da sallah wanda dole lokacin da kake bayar da sallah to ka zo da waɗannan abubuwa to wannan su suke da alaƙa da rukunai da kuma wajibai su kuma sharuɗa za mu ga abubuwan da ya ambata a baya to duka akan zo da su ne kamin ma a fara sallah ɗin duk da kuma wani lokacin wasu sukan shigar da sashi cikin sashi sai ga an ɗauku sharaɗi wani zubin an saka shi cikin rukunai ko farillai to akwai wannan a kamar abin da ya shafi shigar lokaci shigar lokaci yana cikin sharuɗa bai cikin rukunai saboda sai lokaci ya yi sannan a yi sallah to amma wani zubin kuma za ka ga wasu in suka zo an batun farillai ko rukunnan sallah kuma sai ka ga sun kamar yadda za ka gani eh to akwai wannan tumala ya ce fara'idu salati farillan sallah arba'ata ashara guda goma sha hudu ne bisa ga nashi tartibi wasu kuma za ka ga sun kawo sama ga haka kama waɗanda suka ce sha biyar ne wanda shi ya fi shihura a mazhaba wasu ce sha bakwai kamar yadda annafarawi shi kuma ya ambata a sharhin sanar risala wasu ce sha takwas wasu ce ashirin kamar alƙadu iyab da aljallab to su za ka ga sun kai su har ashirin har ashirin a kamar shi a shi aljallab ya tafi kan cewa ƙasa ga haka shi kuma goma ya ambata alƙazi iyad shi ya kai su zuwa ga ashirin to haka ake ta abin nan to daga cikin abin da ke sa ana samun wannan saɓani wajen ƙididdigan ne eh wancan abin da muka ambata ɗazu cewa wani zubin akan ɗauku sharaɗi sai a sa shi cikin farillai wani zubin kuma aka ɗauki farilla kuma a sa ta cikin sharuɗa to duk akwai wannan wasu kuma yin suka zo sai su lissafi abu ɗaya a matsayin farilla ɗaya kamar yadda za mu gani shi ya yi amfani da wannan lokacin da ya zo bayani a game da takabiratul ihram tsayuwa to da ya zo sai ya ambaci tsayuwa domin kabbara harama da tsayuwa da karatun fatiha sai ya haɗe su a wuri ɗaya a matsayin farilla ɗaya wanda su ko mafi yawan malamai rabewa suke yi za ka yi sun ce wata kabiratul ihrami wal qiyamu laha aga farilla biyu kenan haka nan wa qira'atul fatihati wal qiyamu laha to shi da ya zo sai sai ce walƙiyamu litakabiratul ihrami walƙiyamu liƙira'atul fatihati sai ya haɗe to shi yasa suka koma sha hudu ba su zamo sha biyar ɗin ba kamar yadda wasu suke yawan ambata al'ula farilla ta farko takbiratul ihrami kabbara harama likulli musallin ita wannan kabbara harama ɗin an wajabta ta ga duk wani masallaci saboda ita ce kofa na fara ayyukan sallah to duk wani mai sallah dole ne ya yi takabiratul ihrami shi yasa ya zo a musnadul imami ahmad da sunanu abi dawud da jabi'u tirmidhi nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa miftahu salati at-tahuru مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيرة كو تكبيرة الإحرام وتحليلها التسليم وهكا a mabudin sallah shine tsalki ita ce kofa ta farko shine alwala na biyu sai kuma abin da yake haramta yin duk abin da ba sallah ba a cikin sallah to shine takbiratul ihram kana yin ta to shike sai abin da shari'a ta ce kai shi kawai zaka yi shi yasa aka hana ka ci abinci ko ka sha abin sha ko kai ayyuka masu yawa da sauransu aga takbiratul ihram duk ta haramta ma wannan ita kuma sallama takan halatta maka waɗannan abubuwa ɗin da aka ce karka yi ina fatar an gane tun da dama hani ne na ɗan lokaci eh ba hani ne na har abada ba to kada sallami sallah za ka iya shan ruwa za ka iya cin abinci za ka iya yin wasu ayyuka waɗanda musulunci ya baka dama su haka za mu ga cikin hadisin wanda ya muna na sallarsa to ƙarshe har annabi ya koya masa inda cikin abin da ya koya masa akwai takabiratul ihram ya umarce shi cewa ya kabbara in zai sallah to cewa likulli musallin yana nufin da liman da mamu da mai sallah shi ɗai dukkan su wajibi ne kowa ya yi wannan kabbara ɗin wa lafzuha lafazinta da ake bukatan shi mai sallah ya furta shine Allahu akbar eh wannan lafazin shi ake bukata ga kowane mai sallah ya ambata Allahu akbar Allah shine mai girma ko shine mafi girma min gaire ishba'il ba'i amma kada ya kosar da ba'un ma'ana kare mata madda kada ya ce Allahu akbar to in yayi haka bai da sallah saboda ya canza lafazin an gane bai ma shiga sallah ba to kaga ba ba ma butun sallah kenan eh in ya ja wannan ba'un din an gane yawa madadin akbar sai ce akbar eh yadda zaka je wasu ladanai suna yi waɗanda ba su je makaranta ba su sun ɗo sallah ne kawai a yadda al'adar mutane ke yi ai shi ne su wannan kenan abu na biyu da bai ambata ba kuma wajen allahu to alif ɗin nan kai ya mai da ita hamzatu listifiham eh kare ya tambaya kare ce allahu akbar to tambaya yake yi ke eh wai shin Allah shine mafi girma to waɗannan kurakurai ne guda biyu dole sai an kula da su an gane ba a cewa Allahu ba a cewa akbar wanda dai an yi bayanin su cikin kiran sallah ko yawwa an fahimta yawwa ko malamai suka ce a shi lafzul jalala maddad da za ka yi almaddu ɗabi'i za ka yi eh allahu akbar kaka ce allah eh yau wajen ta kabiratul ihram ba a buƙatar wannan eh almaddu ɗabi'i kawai za ka yi ba kiran sallah ba ne ina fatar an gane allahu akbar shikenan babu wahala ko amma akwai abin da wasu daga cikin bubayi ake ganin suna yi wanda shi malamai sun ce a bai bata kalima din allahu akbar akbar din sai su yi kalbinta su mai da ita wawun to wannan ya halatta eh ya halatta a arabiya allahu akbar ta yi ma'anan na nan kuma a wurin laraba wannan ja'izu ina fatar an gane yauwa in hamza ta biyo bayan ha'un to halatti ne a yi kalbinta ita hamza ɗin a mayar da ita wawun to wannan in kaji wani ya yi kaka bata mai sallah kaga ce a bai da sallah waɗancan guda biyu su ɗaya ke roshe sallah allahu ko akbar na ba da an gane yauwa amma yadda suke mai da hamzawa mutu wannan babu komai allahu akbar to wannan ya yi malamai sun haɗuwa saboda hakan larabawa na yin haka to shi yasa malamai suka kawo cewa hakan ɗin ba laifi ba ne da allahu akbar ko a tabbatar da hamza ɗin ko a yi kalbinta a mayar da ita wawu to duk dai ma'anar da tana nan ina fatar an gane to yana da kyau mu kula da wannan shi ma na'am na'am eh to a ba gargajiya eh karatu ne duk malamai ba suna wannan tambihin eh suna yi akwai alfishi a littafinsa alminahul wafiya ya yi wannan tambihi su a sharnubi da makamantansu kuma za ka yi ta gani a cikin littattafan tasirifi in an zo bayani akan haruffan da ya kama ya halatta a yi kalbinsu zuwa wasu haruffa to wannan yana daga cikin abin da ake kawowa yana daga ciki to ba laifi ba ne wala yi jizi ghairuha to wurin mu malikawa mala ya ce wani lafazin nan bai isa ko da ya kunshi ma'anar wannan lafazin yanzu Allahu akbar daidai yake da Allahul ajal Allahul azimu Allahul a'ala Allahul aliyu to duk wanda kai sallaka ba ta yi ba in dai ba wanga kai ba duk da ka gama a naɗe ce ma'anar ɗaya ce na ba da ran gane to a malikiya sallaka ba ta yi ba saboda mi dalilin su lafazi ne wanda shari'a ta zo da shi ba ta zo da saɓanin haka ba to don me kai za ka canza inda ba taɓa ganin annabi ya yi sallah ya zo ta kabiratul ihram ya faɗi wani wannan lafazin ba to shi yasa su malikiya suka ce a tsaya kan gare shi ko da akwai wani da suka yi taraduf a ma'ana to in ka yi shi sallaka ba ta yi ba saboda annabi ya san da su amma me yasa bai ambace su ba saboda ba su ake bukata ba an gane yawwa amma a wurin alhanafiya ya halatta in ka zo ka ce Allahu al'azim sai ka fara karatu kawai in dai lafazin da ka kawo ya ɗauki ma'anar wannan to su a wurinsu ya halatta in dai yadda za a fassara wannan haka za a fassara wanda ka zo da shi to sallaka ta yi gun su alhanafiya to amma su malika suka ce a su ba yadda da wannan ba tun da nassi bai zo da shi ba kawai a bari sai a tsaya kan wanda nassi kuma wannan shine daidai shine abin da yake daidai illa dai su malikawan sun yi kaidi suka ce in kana yi husainul arabiyata in ya zan yana iya kyautata koyon larabci to ko da bai iya ba dole ne ya je ta koyo ya ta koyo sai ya iya na fatar an gane shi kenan sai ya amfani da shi amma mallayu husainu hatu wanda bai iya kyautata koyon arabiya fa kila ko rashin lafiya da tare da shi ko harshensa ya samu matsala ko kuma Allah ya ɗauke mai sauti bai iya magana na ba tara gani yawwa to wannan kaga ba za a kallafa mai a ce dole dole sai ya zo da abin da bai iyawa ba to sai malamai suka yi saɓani a kansa shi eh wanda shi ya koya ɗin kuma ya kasa iyawa saboda wata illa a wurinsa to wasu faƙila sai aka ce ya dukulu bin niyya kabbarar ta faɗi kawai in ya zo niyya ɗaya zai yi eh la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to bai iyawa ko ba haka ba kuma wajabci dama akan rataye shi da istida'a duk sanda ka ji an ce abu kaza wajibi ne to fa sai akwai iko in babu iko wajabcin ya faɗi to shi bai iya faɗin lafazin ina fatar an gane yawwa to a wurin malika kuma duk wani lafazi in ba shi ba kuma ba zai ba zai isar ba hatta a nan ba su yadda da cewa ya ambaci wani lafazi da ya daidai da shi ba sai dai kawai yanzu takabiratul ihram din ta faɗi a kansa da ya zo sallah niyya ɗaya zai yi sai ya fara karatu sauran mazahif suka ce a'a in ta gagare shi to ya lalabo wani lafazin to akwai kauli na biyu abin su malikawa din to shine da hulubin niyyati dunal ajamiyya ka gani ba tare da ya amfani da lafazin da zai ɗau ma'anar ita takabiratul ihram din ba a yarensa wanda ba larabci ba an yi an yi a koya mai ita da larabci ya iya amma yana iya faɗanta da yarensa da suka ce ba a yadda ba an gani saboda zamanin annabi a kodan da ba laraba ba amma annabi ya musu uzuri ba haka ya koya musu wakila wasu suka ce a ya rukulu bilogatihi sai ya shiga sallah ɗin da yarensa an gane? in ba haushe ne kawai ya ce Allah shi ne mai girma sai ya fara karatu kawai idan ya za aka bar ɗin bai iya faɗanta an gane amma yana iya faɗa Allah shi kenan in ma Allah ɗin bai iya ya ce to mai sama shi ne mafi girma ya faɗi dai abin da yaransa an gane? to wannan babu komi wasu malamai haka suka faɗa to wannan abin da ya shafi takabiratul ihrami kenan amma abin da ya fi shi ne zancen farkon in bai iya ta faɗi kawai sai ya niyya ya ci gaba da sallarsa a saniyatu farilla ta biyu an niyatu niyya to ya ake niyyar shi ne ce bi an ya ƙasu da bi ƙalbihi a dukula fi salatil mu'ayyana yadda ake niyya a sallah shi ne ya ƙudurta bi ƙalbihi a cikin zuciyarsa cewa zai shiga sallah wannan shine niyya ba a buƙatar ya furta wani lafazi ita niyya tana da alaƙa ne da zuciya yushe sa malamai suka ce da zuciyan zai ƙudurta cewa zai shiga sallah zai fara sallah shikenan ya kammala niyya ba sai ya ce nawaitu ada as-salati kaza kaza kaza da sauransu ba yadda wasu ke yi ba sai ya faɗi haka ba amma fa salatul mu'ayyana niyan nan tashi ta kunshi ayyana sallar da zai yi kare zo ɗaya ya nufin zai yi sallah ba tare da ya ayyana azahar ba ko la'asar ko magarib ko isha ko asuba to in yi haka niyarsa suka ce ba ta yi ba kawai ɗaya shi ya yi niyya zai sallah ko zai shiga sallah amma zuciyarsa ba ta hararo masa sallar da zai yi ba suka ce to ai sallolin na da yawa tunda manzo Allah ya ce innamal a'malu bin niyyati to lalle bai zo da niyyar nan yadda ake bukata ba in azhar zai yi to sai ya kudurta cewa zai shiga azhar haka in la'asar haka in magarib haka in isha'i haka in asuba to wanda ake bukata amma ɗaya niyya zai yi sallah to niyyarsa ba ta zama kamila ba ba ta zama cikakka ba shi ma yana da kyau wuraren nan a dinga yi wa mutane tambihi ina fatar an gane wa ya kunu ƙasduhu kuma niyyar nan tashi takan kasance muƙarinan ta zamo tana tarayya lilabzit takabiri a lokacin da yake furta Allahu akbar din da aka ambata a baya eh sadda yake furta harafin to lokacin suka ce ake bukatar ya fara hararo niyyar a zuciyarsa eh amma dai wannan malamai sun ce ba wajibi bane ina ina fatar an gane ba dole bane hada su din wala yalzamuhu baya lizimtarsa baya lizimtarsa ta fuskar wajibi ba zai zama wajibi gare shi ba التعرض في في نيته لعدد الركعات sai ya bujiro da zuciyarsa wa adadin raka'o'in sallar an gane wannan ba dole bane mana can da aka ce ya kudurta azhar zai yi to ba tilasta mai kuma sai ya hararo cewa tana da raka'a hudu ba ba dole bane ba dai ya ji a ransa cewa zai yi azhar ba to ya wadatar ya ji a ransa zai yi la'asar ya wadatar ya ji aransa zai magariba ya wadatar eh ba dole ba ne amma kuma in ya yi ɗin kuma ba laifi ba ne eh ya ƙaddara zai yi azahar ya ƙaddara kuma tana da raka a hudu bai laifi ba amma dai ƙaddara adadin raka'o'in ba wajibi da gare shi ba as-salisatu farilla ta uku ƙira'atul fatihati karanta fatiha karanta fatiha amma fa'alal imami a kan liman walfazzi da mai sallah shi kaɗai e a malikiya su waɗannan su kaɗai fatiha ta waje ba gare su shi mamu liman ya ɗauke masa an gane yawwa saboda haka fatihar liman ita a tashi so shi ba buƙatan ya yi fatiha Uh, sun kafa hujja da cewar annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin dalilan da suka ambata man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake bin liman to karatun liman shine nasa sawa'un sallar asirtawa ce ko ta bayyanawa eh inda yayi niyya kuma ya takbiratul ihram yayi gum da baki ne sallarsa ta yi ko da bai ce komai ba saboda yanzu bayansu duk wani abu da zai na karance-karance shi liman to na mamu ne sai dai abinda ba bambanci tsakanin liman da shi mamu kamar takabiratul ihram ruku'u tasowa duka a sujuda tasowa tahiya sallama da sauransu amma in dai karatu ne ko na sura ko na fatiha to na liman shine na mamu eh amma sun ce an so in bai jin karatun liman to shi ya yi karatu eh amma haba wajibi ba da cewa an kai an so kenan da bai yi ba mi sallar shi ta yi eh amma wasu mazahib din su sun saba eh amma dai wannan ra'ayin ya fi ya fi zama daidai gaskiya fiye da masu cewa a dole ne kamar su a shafi'iya da alhanabila wasu daga cikinsu su sun wajabta cewa dole ne mamu ya yi fatiha sallar da ake bayyanawa da sallar da ake asabtawa suka yi ta saɓani inda ake bayyanawa to ina ne mamun zai yi fatiha to aka yi ta dai kakkawo abubuwa to amma su kaga malika sai suka yi tsaka-tsakiya suka abin nan kuma wannan shine abin da shekul albani ya tafi a kansa a littafinsa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan fahimtar na malikiya ne an gane? to wannan shine to walfazi din nan bizali bizalin mu'jama ana rubuta shi da zal mai digu ai almunfaridi ana nufin mai sallah shi kadai eh to cewa karanta fatiha din nan wajibi ne shi ana nufin kowace raka'a to shi ma sai da aka yi saɓani su malikawa ɗin wasu ga ce kowace raka'a wajibi ne liman da bai sallah shi kaɗai ya mata fatiha wasu kuma suka ce a'a ba wai kowace raka'a ba an gane? wasu suka ce duk sallah in mamu ko mai sallah shi kaɗai ya karanta fatiha ga raka'o'in da su ne mafiya yawa ya wadatar kamar sallah a zahar raka'a uku ya yi musu fatiha raka'a ɗaya bai yi ba su sallarsa ta yi ina fatar an gane wasu kuma suka ce idan ya zan ana nufin a rabin ita sallah ɗin in tana da raka a hudu to in yayi fatiha ga raka a biyu shikenan shine wajibi sauran ragowar rakawoyi guda biyu ba wajibi bane na ba ta gane wasu suka ce a ana nufin kawai ita sallar ya zan dai ta kunshi fatiha ko da so ɗaya ne kenan su a wurinsu ko da raka a ɗaya ta samu fatiha sauran ba su samu ba sallah ta yi eh zalla jayi to duk wannan sabani akwai shi amma dai wancan na farkon shi yafi cewa kowace raka'a wajibi ne a yi mata mi yawa wannan shine al'asal saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ummul qur'an to abin da yake asal a dauka gaba ɗayan sallar ba wai a ce a'a raka'o'i kaza banda kaza ba eh wannan shine al'asal shine abin da yake daidai arrabi'atu farilla ta hudu alqiyam tsayuwa lil ihrami domin kabbara harama wali qira'atil fatiha to kun ga inda ya hade su guda biyu wanda al'asal ya rabe yau alqiyamu lil ihrami farilla ne mai zaman kansa sannan alƙiyamu liƙira'atul fatihati shi ma farilla ne mai zaman kansa to haɗe wadda ya musu shi yasa sun ka zamo sha hudu da ya rabe kaga sun zamo sha biyar kenan takabiratul ihram dole ne a yi ta a tsaye yawwa to shi yasa irin waɗanda za su zo masallaci liman ya yi ruku'u an gane yawwa to dole ne in ka zo a tsaye za ka yi kabbara kuma sai ka kammala ta sannan za ka duka in yanzan ka yi rabinta a tsaye rabi a duke to kabbara harama ɗinka ba ta yi ba kamar da za ka ga wasu allahu akabar sai a sauri a duka wai kalli bai ya taso ba tare da ya samu wannan raka'an ba to irin waɗannan duk ba su da sallah an gane yauwa saboda ita sharaɗinta in ka zo to za ka yi tsaye ka fuskanci alƙibla ka saita ka yi komai sannan sai ka yi kabbara in kai sannan sai ka duka tun da liman za ka bi wasu ka ce sai ka yi kabbarar ruku wasu ka ce a ka wadatu da wannan kawai sai ka bi shi amma ita dole daga farkonta har ƙarshe a yi ta a tsaye kame a me kame a duka eh to yana da kyau shi ba a kula da wannan akwai samari ana samun matsala sosai irin masu son dai a samu eh musamman yanzu kaga ramadan yana butun shigowa eh ba su tahowa tarawihi sai an sai an ja wasu raka'o'i ko tahajjudi da za ga liman ya yi ruku'u sai su sheko a guje sai yana da kyau a karantar da su in ka zo fa ka samu liman a ruku'u to ka tsaya kai kabbaran na a tsaye in kana son ka samu sallan gaba ɗaya me yasa kan makara to wannan wajibi ne hakanan karanta fatiha shi ma a tsaye wajibi ne eh shi karatun sura wannan sunna ne alkhamisatu farilla ta biyar an ruku'u sai ruku'u wa akmaluhu mafi kamalar sifar da ake bukata mutum yayi ruku'u da ita shine an yanhaniya shine ya sunkuya da jikinsa sai ya duka bi haisu yastawi zaharuhu wa unuquhu ta yadda in ya duka da wuya ne da bai ne ya daidaita an gane ba wai wuya ne ya kasa ba sannan nan baya ne ya taso yadda za a ga wasu na yi sannan ba wuya ne ya taso sama ba nan kuma baya ne ya yi kasa wannan duk kuskure ne ana son tsakanin bai da wuya wannan an gane yawo su daidaita shi kuma ido yana kallon inda za ka ɗora goshinka to haka ake bukata a yi ruku'u haka aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wayan siba rukuba ta yi kuma ya kahe guwayyunsa ma'ana ya saita su kada ya zan wannan gwiwa ta ɗan shige gaba wannan ta ɗan yi baya an gane ya kahe su ya saita su ya zama suna dube alƙibla sannan sai ya ɗora hannayensa a kansu ba ɗayan gwiwa a gaba ɗayan kuma a baya ko kuma ɗayan gwiwa ta kalle wani ɓangaren ba alƙibla ba to shi ma wannan duk kuskure ne na ba saboda su ma a lokacin ruku'u suke yi su ma ana son su kalli alƙibla kuma ana son a saita su shi yasa Allah ya yi su a haka ai akwai hikima an gane inda aka aji wannan na an ka aji wannan ba ga kwamro aka kawo ɗayan ba saita su Allah yi to kai ma in ka zo ruku'u sai ka saita su haka in ka zo su juda kamar yadda za a ambata sha'anin sallah fa sai an yi a hankali ina fatar an gane to kaga wannan duk a fi ne amma can da in kai irin wannan sai a ce ka zo da sabon addini eh kuma gashi a fiƙihu ba a ɗabbaƙawa eh in ka zo kana ƙoƙarin maka saita banka da wuyanka sai ana ganin ka zo da wani sabon abu kuma gashi abin da su karan kansu fuka haɗin suka ambata kenan wa ya za a kafaihi sai ya ɗora tafukan hannayensa alaihima a kan guwayyun kuma an ce an so ya ware yatsun hannayen a yayin ruku'u eh ba haɗe su zai yi haka ba an gane buɗe su zai yi haka eh to shi ma haka aka ruwaita eh an gane yawa ba a game su haka eh kuma ba riƙe gwiwoyin za ka yi ba azawa za ka yi wada'u za ka yi an gane eh saboda ana son ka ba su nauyi eh to in ka riƙe ka gaba nauyin ba zai sauka ba amma in ka ɗora an gane to wannan shine zai yi daidai sallah kenan wai jafin rajulu to in namiji ne sai ya nisanta mirfa ƙaihi wato hannayensa zira'insa ko da mutsansa guda biyu an gane a yayin ruku'u ɗin kai ya yi haka kar ya game hannunsa da ainihin auzunsa e ya buɗa an gane ko an jambaye daga sasanninsa wala na kisu ra'asahu kada ya sun koyar da kansa a yayin ruku'u din nan eh yadda za ka ga wasu na yi sun soke kai nan ya taso sama eh duk wannan ba daidai bane ba daidai bane bal ba haka ba yakunu zaharuhu bayansa zai kasance mustawiyan a daidaice ya zamo a miƙe ba inda ya kwana ba inda ya tozo ba inda ya tozo kaga wannan duk yanayin yadda manzo Allah na ake ma bayani a fiqihu to haka ake yi amma yau zaka ga wasu sai a hankali as-sadisatu barilla ta shida as-sujudu sai sujuda ita ma wa sifatuhu siffar yadda ake sujuda an yi makkina jabahatahu shine ya dora goshinsa shine at-tamakkul wa anfahu da hancinsa min al-ardi akan ƙasa ya zanda goshinsa da hancinsa suna mi yawwa ba wai ya dora goshi amma hancinsa na sama ba ko ya aza hanci goshi na sama ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce an umarce shi ya sujuda akan gabbai guda bakwai to da ya zo lisafa gaban goshi sai ya ishara ya yi haka da ma'anar cewa gaba ɗaya ne saboda haka in ka yi sujuda da goshi hanci ba bai taba ƙasa ba to kaga sujudar karabi ce duk da sun ce dai ba za a ɓata ma sallah ba in dai goshin ne kai ƙasa hanci ne wasu kuma sun ce a sallar ba ta yi ba tun da haka annabi ya yi an gane goshi da hanci da karan hanci war rukuba ta yi ni haka nan ya ɗora guwayyunsa a kan ƙasa waɗancan guwayu da an ka ce ya kafe su ya saita su a lokacin ruku'u an gane na ƙawahu to haka su ma ya ɗora su a kan ƙasa wa asabi alƙadamaini da kuma gefen yatsu yatsun ƙafafunsa su ma ya kahe su ga ƙasa ba kamar yadda za ka ga suna sujuda kuma suna ɗage ƙafafunsu sama ba ko wani sai ka ga ya ɗauka ƙafar dama ya ɗora kan ta hagu wai sujuda yake yi ana ya dubba daidai ba ne ko ya ɗage ƙawahun ya aje ya ɗage duk wanda ya saba ma sunna ai su ma sujuda suke yi e saboda shine cikon gabbai guda bakwai da manzo Allah ya ambata da yace an umurce shi ya sujuda a kansu to akwai gefen kafar shine nan wurin manyan yatsu su ma ya kahe su an gane yawwa to wannan shine as-sabi'atu farilla ta bakwai wasaminatu da ta takwas arrafu minar ruku'i dagowa daga ruku'un can da aka ambata dazu wasu judi da dagowa daga sujuda fa in tarakahu in ya bar dagowa daga ruku'u daga ruku'u kawai sai ya tazarce eh ya wuce sujuda bai taso ba an gane ko to shi da ya ce wajabatul i'ada wajibi ne ya sake wannan raka'an eh ta ɓaci saboda tasowan farilla ne eh tasowan farilla ne to kaga dole a yi shi attasi'atu farilla ta tara aljulusu zama lissalami domin sallami sallah kadara ma ya atadilu amma zaman da yake farilla shine zaman da gwargwadon ma ya atadilu yake daidaita fihi a ciki wa yusallimu ya sallami dan zaman da zaka ce assalamu alaikum an gane to dan wannan sakannin shine farilla amma wancan na karanta tahiya da salati da sauransu wannan duk sunna ne ba wajibi ba ne na fatar an gane yauwa saboda haka in ka zauna zaman ƙarshe ka fara tahiya ka yi salati da addu'o'i to duk sunna kake yi kana gama kana cewa a to daga nan farilla ya fara assalamu alaikum to shine farilla a gane shine ba wai duka zaman ba na tahiya eh rabi sunna na ƙarshe wani ɓangare kuma farilla sai ce al'ashiratu ta goma taslimatu ta halili sallamar da za ta halatta masa abubuwan da aka hana masa wahiya shine assalamu alaikum eh ita ma wala yujzu ghayruha ita ma kamar takbiratul ihram ce wani lafazin ta bai isa ko da yana da ma'anar sallama ina fatar an gane to dole haka zaka faɗe shi kai balma sun ce ko da ta kadimi da ta akhiri kai sallama ka bata yi ba kamar ka ce alaikumus salam to sallama bata yi ba madadin ka gabatar da assalamu sai ka gabatar da alaikum wanda shi ma sallama ne alaikumus salamu an gane da assalamu alaikum a ma'ana duka abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne ko ko ka cire alif da lamun ɗin nan da a cikin assalamu na farkon ne sai ka ce salamun alaikum shi ma sallama ka ba ta yi ba kuma sallama ce ko ka ce salami alaikum ko salami alaika to duk ba ta yi ba dole dai sai ka ce mi assalamu alaikum ina fatar an gane eh yayi kwai ruwayoyi da suka zo da haka wa rahmatullahi wannan dai ana faɗa ma mafi ƙaranci shi ne abinda za ka zo da shi mafi ƙaranci in ka je sallama to ka faɗi wannan an gane walaisa alal imami wal fadhi ghayruha to amma a malikiya da liman da mai sallah shi kadai to iya abin da za su yi ke ma'ana so ɗaya za su sallame an gane so da haka da liman da mai sallah shi kadai to a maza ba sallama ɗaya suke ba su yin biyu eh to wanda yana cikin hujjar yan mazahaba masu cewa sallama ɗaya ake a sallah to amma da suka zo wajen mamu shi kuma sun ce sallama uku zai yi zai yi ta hita sallah zai yi ta mayarwa ga liman sannan ta yi ga makwabcinsa wanda a gefe hagunsa amma shi liman da bai sallah shi kadai tun da babu kowa a tare da su to su ta farkon kawai za su yi to ba fa sun faɗi haka a matsayin kuma dole hakan ɗin ba ne su karankan su malaman malikawa ke a sun faɗi mafi ƙaranci abin da yake wajibi ga liman da mai sallah shi kaɗai ba wai don su ma in sun yi sallama biyu sallama su ba ta yi ba ko sun yi wani abu na laifi to su abinda sauran waɗancan ba su fahimta ba ke an gane an faɗi mafi ƙarancin abin da yake tunda ana magana wajibi ne a nan farkon fasalin me ya faɗa fara'idu yawwa to duk abin da ba farilla ba shi yasa ba za ka ga sun kawo shi ba shi yasa ba za su kawo sallama ta biyu ba an gane saboda ita farilla ce sunna ce to kaga abin da su waɗancan ba su fahimta ba sai suka ɗauka kamar malaman suna wajabta a taƙaita ga sallama ɗaya har an ka zo 'yan sallama ɗaya da 'yan sallama biyu shi ne karatun shi yasa in muka shiga sunnonin sallah kuma za ka ga sun kawo sallama eh za ka ga sun kawo ta cewa sunna ne to cewa walaisa alal imami ta fuskar wajabci kenan ba abinda aka ɗora wa liman dole ya zo da shi walfazzi da mai sallah shi kaɗai gairuha kuma inda suke tufkarwar wala in limamin su ya sallama ɗaya su ma sai kaga sun yi ɗaya ɗaya to yana bin fikihu a nan limamin ku shi an ka ce ya sallama ɗaya amma duk mamun da auren na uku zai yi amma ba sa yi saboda ba su gane abin da fikihun yake nufi ba shine matsala ai kaga sai suka wa faɗaɗa hukuncin eh in yayi ta farko an gane ɓangaren dama assalamu alaikum an gane ita a tahita sallah ya gaba sallah sannan ya dawo ya kalli liman assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ya dawo ya kalli hagu assalamu alaikum wa rahmatullah to haka zai yi ka gani ko ta ita ta ukun an ruwaita ne daga abdullahi dan umar shi aka ruwaita amma dai daga annabi ba a samu wata riwaya tabbatacciya ba amma dai ya inganta shi abdullahi dan umar din yana wannan sallamar ta uku kuma yana umarni a yi ga wanda yake mamu wanda al'imam malik ya kawo ta a littafin sa almuwaka yawwa to kuma kusan su abdullahi ibn umar suna daga cikin waɗanda shi al'imam malik yake gina fatawoyinsa a kai to yana daga cikin malaman madina an gane kusan an ruwaito abu daga gare su to yakan tabbatar da shi na'am eh shi kenan ba zai yi ba tun da babu kowa hagunsa to gina zai wa sallah eh dama can sun kai in kana bihi ahadu to kaga tun da babu kowa can shi kenan eh biyu kawai zai yi ko ba haka ba da ta farko sai ta liman eh dama su ma sun faɗa in dai ba kowa gefen hagu to ba zai yi ba kenan bi kawai zai shi mamun yawwa ya yi ta farko ta fita sallah sai ta biyu mayarwa ga liman shi kenan sai ya tsaya ne ta Allah ya saka musu da alkhairi to sai mu kwana a nan saboda lokaci sai a tashi wa ammal ma'amumu saboda ya faɗaɗa bayani akan sallamar in muka bi ta sai ta canyi mana lokaci insha Allahu darasi na gaba sai a ƙarasa bayanai subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh